أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإن كسا Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama da mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya zama mana abin izina abin lura kisa ne na mutanen bani Isra'ila walansu jama'a ne na bani Isra'ila ke su bani Isra'ila su ne aka bude kissansu wato da alkur'ani su ne aka fara kissansu cikin alkur'ani daga cikin suratul baqara inda mutum yana bibiya ya ji irin wato batanci da suke yi da rashin biyayya irin nasu to Allah ya yi musu annabawa da yawa a cikinsu bani isra'ila da su su anbiya su bani isra'ila dama annabawa ke musu jagoranci daga wannan ya tafi sai wannan daga wannan ya tafi sai wannan bani isra'ila su ne 'ya'yan yaƙub shi yaƙubu shi ne isra'ilu annabin Allah illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi wato annabi yaqub kenan baban su annabi yusuf shi kuma dan annabi ishaq ne shi kuma annabi ishaq dan annabi ibrahim ne Allah yana gayawa mahaifiyar shi annabi ishaq din yana ce mata babashirna bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub Allah ya mata abin cewa za ta haifi da ita kuma bayan shi ma akwai mai biyo masa wanda ake kiransa da suna Yaqub shine mahaifinsu annabi Yusuf su Yahuza su Lawi su Binyamin da sauransu kamar yadda kissansu ta zo a cikin suratu Yusuf to annabi Musa alayhi salam yana cikin zuriyarsu shine annabin bani Isra'il annabi Musa da annabi Harun lokacin da Allah ya turo ya ce shiga su yaƙi baitul maqdis suka ce su ba za su iya ba lan nadkhula abadan ma damu fiha fa zawanta wa rabbuka fa qatila inna huna qa'idun har yaji da ke cewa 40 sanatan yatihuna fil ardi to saboda wannan rashin biyayya da suka yi wa Allah ubangiji sai da suka shekara 40 suna yawo a waje daya kullum suka tashi da safe suka yi yawo suka yi yawo in dare ya zo gaji suka kwanta suna farkawa da safe sai su gansu a inda suka tashi jiya haka suka shekara arba'in Allah yana turo musu da mando na zuma da soyayyen dan shila shine abincinsu manna wa salwa in rana ya zafi a suke musu gajimare ta musu inuwa saboda annabi Musa da annabi Haruna suna cikinsu sannan su kuma wato kayansu ko da su bai yi ba balle ya yi kwarkwata balle ya mutu shekara arba'in suka yi da kaya ɗaya a cikinsu to nan aka ce amfanin zama da bayan Allah ya bayyana kuma sharrin zama da mutanen banza ya bayyana su wayannan kafirai su mutanen banza ne annabi Musa da annabi Harun da irin su Yushau da sauransu su mutanen kirki ne to su da suka ce shekara arba'a to za su zauna shekara arba'in a nan su ba inda za su je Allah ya ce to ku shekara nan ɗin annabi Musa yana ciki annabi Harun na ciki Yushau yana ciki da sauransu to amfanan da suka yi su cutuwar da suka yi su annabi Musa zaman su da mutanen banza shine sai suka shekara arba'in a waje ɗaya suna yawo sun ɓace shekara arba'in su kuma amfanin da suka yi su kafirai zama da mutanen kirki su annabi Musa shine kullum abincinsu za a kawo musu zuma tatacciya da ƴan shi da ƴan shila su ci su koshi sannan kuma kayan su bai yi datti ba balle yi kwarkwata to kaga wannan sun amfana da zaman su da mutanen kirki wayannan kuma sun cutu da zaman su da mutanen banza sai sa ake so kullum mutum ka nemi mutanen kirki ka rika abota da su saboda abota da su zai amfane ka kamar dai ruwan kamar ruwan ruwan ruwa ne ka ɗauko shi ka sa shi kusa da wuta kaga ka haɗa shi abota da wuta kaga zai ɗauko halin wutan sau da yawa za ka ji mutum ya je asibiti me ya kona shi a ce ruwan zafi ruwa kuma ba san shi da konawa ba inda ruwan nan bai zuwa da abokinsa wuta mai kuna ba da ba zai kuna ba ta yi a watsa maka wuta bai kona ka ba amma ba yi a watsa maka ruwan zafi a ce bai kona ka ba sannan musa bayan ya tafi a cikin wannan tiwo da shi da annabi harun to sai ya bar wa annabi yushau cewa ya kula da bani isra'il ya ɗaura su akan hanya madaidaiciya bayan shi sai kalibu shi ma annabi yushau ya bar masa wasiya ya kula da su bayan kalibu sai hiskilu ya zo hiskilun nan ana ce mishi dan tsohuwa saboda mahaifin ta haife shi tana tsohuwa shi ne kuma ake masa lakabi da zulkiflo na cikin alkur'ani din nan amma asalin sunansa iskil to bayan iskilu sai annabi iliyas bayan annabi iliyas sai annabi aliyasa wayannan aliyasa nan shine zama na karshe daga nan sai amalikawa suka zo bayan aliyasa ya tafi shikenan sai ya zama ba su da wani jagora sai suka lalace da suka lalace sai Allah ya turo malikawa suka zo suka ci garin to dama akwai wani akwati wanda tun zamanin annabi adamu yana nan akwatin har zuwa zamanin annabi musa har zamanin waɗannan annabawa da suka tafi sai wayannan amalikawa suka ɗauke wannan akwati kamar yadda kisan zai zo a gaba to wayannan mutane suna zaune a garinsu sai annoba ya faru a garin saboda sabon Allah da suke yi sai suka ji ba za su iya zama a garin ba bari su bar garin shi annaba shari'a idan ya zo gari ba a so wanda suke cikin garin su fita ba a so baki su shigo to wayannan mutane shine Allah yake ba mu kissan su anan alam tara ya rasulullahi shi yalla baka gani bane ila allazina kharaju min diyarihim zuwa ga waɗannan da suka fita daga gidajensu وهم ألوف حضر الموت سلم لن دبين ولن سكتي سودبو هدني ولن سكتي سودبو تقصني ولن سكتي دبو تلاتيني ولن سكتي سودبو أربعيني ولن سمع لم سكتي سودبو سبعيني أنا دور روايوين سنزو وإن متعني إن أنت دبني إذا الله تدبني وهم ألوف dubunnai da yawa suka fito ko dubu hudu ko dubu takwas ko dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu saba'in hadarar mauti sun fito ne da saboda suna gudun annoba suna gudun mutuwa ba san ko cewa ita mutuwa ba a gudunta ba kul fadrawa nan fuskul mauti in kuntum sadiqin Allah ya ce ko ce mutuwan mana in za ku iya in dai da gaske kuke yi Allah ya ce kowa ina kake sai mutuwa ta rike ka walau kuntum fi burujin mushayyada aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kake mutuwa sai ta rike ka ana faɗan wata kissa zamanin annabi Suleiman alaihi salam da yace Allah ya hore masa iska aljanu suna yi masa hidima to sai mala'ikan mutuwa sai ya zo fadan annabi Suleiman sai ya samu wani mutum a wajen sai mutum ya ce wa annabi Suleimanu ranka ya rade ka sa iska ya ɗauke ni ya kai ni ƙasa kaza ƙasa mai nisa daga wajen na ga wani mala'ika yana min wani kallo-kallo ban yi tsammanin zai bar ni ba shikenan annabi Musa annabi Yusuf Suleiman sai ta kai shi can ana kai shi sai bi shi da kiransa a wajen sai annabi Suleiman ya tambaye shi sai ce ya ne kana mutumin nan kallon mamaki ya ce ai dole in masa kallon mamaki an ce in je kasa in dauke shi kuma na zo ban same shi a wajen ba to inda yake a kai shi dama can aka ce a je a dauke shi ashe ya gudu ne bai tsira ba to su ma wayannan mutanen na kai faru da su sun gudu ne saboda gudun mutuwa hadaral mauti suna gudu suna fita daga wannan gari sai Allah ya ce musu mutu ku mutu Allah ya turo sun shiga wani kwari Allah ya turo mala'iku guda biyu ɗaya ta sama ɗaya ta ƙasa su suka haɗa baki suka yi ihu gaba ɗayan su sai suka mutu bayan sun mutu wasu suka ce shekaru suka yi wadansu suka ce kwana takwas ne don wasu ce sun yi shekaru da yawa har ma kasusuwansu ne a wajen to sai wannan shi annabi hiskil sai ya zo wucewa sai ya ga kawawakinsu sai roki Allah ya ce Allah ya raya su faƙal lahumullahu mutu Allah ce su mutu sai suka mutu sun ma'ahiyahu sai Allah ya raya su da addu'an wannan bawan Allah annabi hiskilu zirki fulɗinna to yadda ya roki Allah sai Allah ya ce to ka kira wannan kasusuwa ka ce na ce su rayu ya kira ƙasusuwan koyin nan bayan Allah sai ce ka kira ƙasusuwan ka kira su ka ce wannan ƙasusuwan nama da ɓargo da fata da jini su rufe su haka ya faru ki sake cewa to ka kira rayukan waɗannan dukkuna su dawo jikinsu wannan Allah ne yake ba wannan annabi umarni yana karɓa to sai suka rayu suna rayuwa suka tashi suna suna cewa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta ko subhanakallahumma la ilaha illa anta duk ya zo riwaya biyu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta la ilaha illa anta ko subhanaka subhanaka la ilaha illa anta haka suka tashi suna faɗa saboda muhimmancin tasbihi to da wannan bayan Allah suka tashi to nan abin da ake so a karanta mana ana so a tabbatar mana da cewa in an mutu fa za a tashi kamar yadda kissan wannan zai zo a gaba nan kaɗan kissan wato uzairu kissansa yana zuwa a nan gaba kaɗan to wannan da ana nuna mana cewa idan fa an mutu za a tashi cewa za a tashi nan ba ƙarya ba ne da gaske ne za a tashi akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar kuma wannan rayuwar ne kake yi ma wancan rayuwar tanadi tunda wannan rayuwa tana da iyaka komin tsawonta wancan rayuwa kuwa ba ta da iyaka kuma wancan rayuwar wanda ake mai tanadi a nan ba a cewa yau ana jin daɗi gobe bakin ciki a'a in dai ana cikin jin daɗi jin daɗi ne har abada Allah ya bamu in ko ana cikin wahala ne wahala ne har abada Allah ya kiyaye to kaga tun daga nan duniya kai kokari ka yi wa wancan rayuwa hidima wanda za ka samu dawwammin nima Allah ya bamu ka kauce duk abin da zai sa ka samu wato taɓewa ka samu muguwar makoma tun daga nan duniya Allah ya kiyaye mu muguwar makoma inna Allah sani Allah la fadlin Allah ma'abocin falala ne mazo falala ne akan bayin alal nasi akan mutane tunda wannan falala ne ya kashe su kuma ya dawo da su walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai yawancin mutane ba za su gode wa Allah ba mana yawancin mutane ba za su zama musulmi ba saboda tauhidi godiyan Allah ne sallah godiyan Allah ne azumi godiyan Allah ne zakka godiyan Allah ne hajji godiyan Allah ne duk wani ibada da ta sani godiyan Allah ne Hudan haka Allah ya ce wa yin tuɗi a karman filardi yudulluka an sabilillah yawancin mutane ba musulmi bane yawanci walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai yawancin mutane ba za su gode wa Allah ba Allah mun gode Allah ya sa mu cikin masu masa godiya da yawa
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وإن متاني تند أن gaya musu cewa yanzu dai in kuna da hankali ku yi amfani da hankalinku kun gudu wa mutuwa mutuwa ta riske ku a inda kuka gudu mata dama shi Allah la malja wala man ja minka illa ilaika bayan da za ka kubuce wa Allah to tun da gashi kun gudu wa mutuwa ga mutuwan ta riske ku kuma Allah ya dawo da ku to yanzu Allah yana kudaitarwa da jihadi saboda ɗaukar ma Allah saboda a nan gaba kaɗan su wayannan bayan Allah za a umarce su da su yaƙi to shine Allah yake faɗa nan wa qatilu fi sabilillah ku wayannan mutane ku yaƙi saboda ɗaukar mar Allah ba dan a ce kun iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana hadisi ingantacce ya ce farkon loman wuta wasu bayan Allah ne mutum uku ko ko masu sifa uku daga cikinsu na farko wanda Allah ya bashi haddan alkur'ani kuma da ya bashi haddan alkur'ani nan Allah ya bashi iko yana karantawa dare da rana safi da yamma to shi za a fara kira sai aran ma na baka alkur'ani shin ka yi amfani da ita da su dace ce kware ko ya ubangiji kullum ina karantawa dare da rana safe da yamma ya ce ƙarya kake yi mala'iku su ce ƙarya kake yi kana karantawa idan a ce kawai wani akwai tilawa wani akwai ƙarfin tilawa ko wani akwai himma to an riga an faɗa an biya ka daga can ba don Allah kake yi ba sai a zo da na biyu shi ko na biyu mai jihadi ne ko ko mai dukiya ne yana da kuɗi da yawa sai Allah ya tambaye shi ya ce wane na baka dukiya shin da na baka dukiyan nan me kai da ita sai ya ubangiji na amfanar da mutane ya ce na baka dukiya har na sa baka da bukatan komai a wajen kowa in dai abin da ya shafi kuɗi ne me kai da su ya ce ya ubangiji na yi amfani da su ta hanyar da ta dace na yi taimako na fidda zakka na yi gudunmawa ina taimakon bayan Allah sai ƙarya kake yi ka yi ne saboda ka kai wani akwai kyauta wani kai wani akwai taimako wani akwai akwai ba da gudunmawa to shi kenan ka yi an biya ka tun daga duniya sai a kira na uku shi ne mai jihadi cewa ne na ba ka ƙoƙari da hikima da basira na jihadi saboda ɗaukar Allah ka yi amfani da hanyar da ta dace sai ƙwarai ko ya ubangiji ai muna zuwa jihadi saboda mu ɗaukar kalmar ka Allah ya ce ƙarya kake yi mala'iku sai ƙarya kake yi ai ka yi ne saboda ce kai wani jarumi ne wani ya iya yaƙi to an riga an faɗa an biya ka to wayannan su ne loman farko na wuta Allah ya kiyaye mu ka gana su duk abin da za ka yi ka yi saboda Allah ba don a ce ka iya ba ba don a ce kana yi ba Allah ya ba mu ikon yi saboda shi barka annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ne ce wa qatilu fi sabilillah ku yi jihadi saboda dawa kalmar Allah wa alamu ku sani anna Allah sani Allah sami'un yana jin duk abin da kuke faɗa alimun kuma yana sani duk abin da kuke aikatawa
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون wannan aya tana magana ne akan taimako da sadaka da ciyarwa waɗansu sun ce tana faɗaitarwa ne akan ciyarwa saboda Allah na kowa da kowa waɗansu kuma suka ce a'a tana magana ne akan ciyar da iyali waɗansu kuma suka ce a'a tana magana ne akan yawan yi wa Allah godiya tasbihi da taqdisi wato ana tsarkake Allah ana yawan faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to Allah nan yana cewa wane ne zai bani bashi wane ne zai ba wanda wanda bai da bukata bashi wanda bai zalunci a bashi bashi Allah kenan Abu Dahdah yana zaune ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ne da wannan da wannan aya ta sauka sai ce ya rasulullahi yanzu Allah ne yake neman bashi a wajen mu yace kwarai kuwa sai ce to ba ni hannunka in gani manzo Allah ya mika masa hannunsa sai kama hannun manzo Allah ya ce kaga wannan kewayen na baka shi duk abin da ke ciki gonarsa ce wanda yake akwai iyalinsa ciki akwai yana da wato gindin dabino wajen guda ɗari shida a ciki ya ce to wannan na ba wa Allah rance rance mai kyau sai ya je gida ya sallama ya ce ummu da zahda ki fito ke da iyalinki wannan na riga na ba da shi wa Allah rance to ya cire iyalinta a wannan wuri ya ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan aya akwai wata aya za ta zo a gaba wanda take cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' duk wanda ya bada sadaka taimako saboda Allah Allah zai bashi kaman wato zangarniya na kwayan na masara ko na dawa ka shuka kwaya ɗaya amma za ka je ka samu ta fitar da kwaya ɗari bakwai a jiki fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowane kwaya akwai kwaya ɗari kuma ta fitar da zangarnu guda bakwai ka ka samu ɗari bakwai kenan ma'ana mutumin kirki idan ya gyara tsakaninsa da Allah ya gyara tsakaninsa da bayan Allah aiki ɗaya kawai za ka yi sai a baka lada ɗari bakwai to sai da wannan aya ta sauka sai Allah ya ce ai manzo Allah ya ce rabbi fi ummati Allah ka ƙara wa ummata wannan falala sai Allah ya saukar da wannan aya man zalla bi yudillah qardan hasanan fa yudaibu lahu adafan kathira duk wanda ya bawa Allah rance rance mai kyau to Allah zai ninninka sannan ya maida masa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rabbi zil ummati Allah ya kara ummata sai Allah ya saukar da inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi wannan duk wanda ya hakuri ya bautawa Allah yayi hakuri bai sabi Allah ba yayi hakuri ya zama da bayan Allah lafiya to wannan yayi hakuri ya zama mai hakuri to za a dinga tura masa lada ne babu lissafi Allah ya ba mu duriyan hakuri wannan da aya tana kwadaitarwa ne wajen aikata aikin alkhairi da ciyarwa da bautan Allah Allah ya ce man zallabi yuqridu Allah wane ne zai ba wa Allah rance ya bashi bashi kardan hasana kuma bashi mai kyau ma'ana zai zama dukiyarka na halal kenan idan ka ba wa Allah bashi mai kyau farko shi Allah abin da yake a ma'aunin farko ordinary musulmi ma'anin farko abin da ake bashi in yi kyakkyawa ɗaya a bashi goma man ja bil hasanati walau ajru amsalha in kai ɗaya mai kyau sai a baka goma kaga tun daga nan ka fara ganin ninki in ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da bayan Allah in ka yi sai a baka kowane ƙwaya ɗaya ɗari bakwai kamar yadda muka ja aya ɗazu in ka ƙara kyautatawa ka gyara tsakaninka da Allah in kai wannan to nan kam ya zo hadisi cewa dan adam yana iya aikata aiki guda ɗaya a lokaci ɗaya sai Allah ya bashi lada miliyan biyu kaga na farko lada goma za a baka wannan ordinary musulmi kowa da kowa wanda ya gyara tsakaninsa da Allah ya yi kyau tsakaninsa da bayan Allah ya yi kyau ɗari bakwai wanda ya ƙara ƙoƙari ya ƙara gyara tsakaninsa da Allah tsakaninsa da bayan Allah aiki ɗaya ya samu miliyan biyu to daga nan sai a tura mutum ya tafi kos wanda bai isa bai ci maka mutunci wanda bai kai bai zage ka ko aka dai ya za ka yi to in kai hakuri ka ci gaba da bautan Allah kana bautawa Allah kai hakuri kana bautawa Allah kai hakuri ka ka ka kauce wa saban Allah kuma kai hakuri ka hakura da zama da bayin Allah manzo Allah ya ce mutum ya fita ya gwagwarmaya da mutane ya hakuri da halayensu ya fi ya kauce musu ya je ya ɓoye saboda gudun mutane tunda in baka fito ba yana za ka amfani mutane in kai kare ka buya kana ibada to ai kai kare ka amfani kanka ko manzo Allah ya ce khairun nasi man yanfa'un nasa sai ya daga cikin mutane wanda ya amfani da mutane ku da haka nan Allah yake cewa a bashi rance amma mai kyau Allah duk abin da yake so ka bashi mai kyau inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai kyau ne baya karban mummuna sai mai kyau من ذا الذي يقول الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره ان يدوم المتا زي منن كان من تنينكي نينكي mai yawa Allah ne bai ce mai yawa ka san ya zai baka to kai ma ka dace kai mai yawa saboda Allah ya baka mai yawan da baka san iyakansa ba Allah ya ba mu iko yi saboda shi wallahu yaqbidu wa yabsut shi Allah shine yake shi ne daga cikin sunansa ne alƙabidu albasitu shi ne yake kuntata ma wani ya yalwata wa wani to karka ce a aini ba ni da shi abincin yau ma sai na fita in nema ne zan ba da sadaka a a karkare na nakan a cikin nakan yi ba ka ɗan ka bayar manzo Allah ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da rabin ƙwayar dabino kana da ƙwayar dabino ɗaya to raba biyu ka ba ɗan uwanka rabi kai ka ci rabi in mai yalwa ne kai ma ka bayar gwargwadon yalwanka wanda yake cikin kunci ya bayar gwargwadon kuncinsa wanda yake cikin yalwa ya bayar gwargwadon yalwansa kaga nan ana so kowa da kowa ne ya samu alheri ba wai masu hali kawai ba a'a ko wanda bayi da yalwa sosai Allah yana sane da shi gurgudan abin da Allah ya bajin ya bayar a ciki kada ya rena alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu li yunfiq du sa'atin min sa'ati amma qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma atihi Allah kowa ya bayar gurgudan karfinsa mabukaci ya bayar gurgudan bukatar sa mai yalwaci ya bayar gurgudan yalwansa to gurgudan yadda ka bayar gurgudan yadda Allah zai ninninka maka wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un kuma wajen shi za ku koma kowa da kowa ma wajen Allah zai koma
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليكم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا نبيهم لهم أصلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم وإن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديرنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين to wannan bawan Allah alamtar ilmalai min bane isra'ila sai ya rasu lallahi shin baka gani ba ne wannan jama'a manya-manya na bane isra'ila suka taru waje guda suka yi shawara tunda ai ɗazu mun karanta cewa annabawan nan tun daga kan annabi Musa annabi Harun da Musa ya zo tafiya sai ya bar su a hannun Yushau Yushau ibn Nun annabi Yushau da ya zo tafiya ya bar su a hannun Kalibu Kalibu da ya zo tafiya sai ya bar su a hannun Hizqilu Zulkifl kenan shi kuma da ya zo tafiya ya bar su a hannun Iliyas Iliyas ya bar su a hannun Al-Yasa shine karshen annabawansu to da suka suka tafi sai suka zama ba su da jagora suna zaune haka suna zaune sai ya zama dama cikin ‘ya'yan annabi yakubu akwai ‘ya'yan yahuza jikokin yahuza gidansu gidan mulki ne akwai lawi shi ma ɗan annabi yakubu ne su kuma gidansu gidan annabci ne ana wannan hali sai ya zama gaba ɗaya amalikawan da suka zo suka yaƙe su sai suka kashe su gaba ɗaya sai ya zama wata mata ce guda ɗaya daga cikin dangin lawi ita ce kawai ta rage kuma aka dace tana da juna an kuma kashe mijinta ita ma to sai suka ɗauke ta suka ajiye ta suna roƙon Allah Allah ya sa ta samu ɗa namiji Allah ya sake ba su annabi jagora ita ma tana ta addu'a Allah ya sa ta samu ɗa namiji ya zama annabi to Allah ya karbi addu'arsu sai ta haihu ko sai ta samu ɗa shi wannan ɗan sai ta sa masa shamunu ko shamwilu ma'ana Allah ya amsa addu'a ta kenan sai ta sa masa wannan suna to da ya girma ya kai girmansa sai Allah ya bashi annabci ya masa waye to sai ya zama shine jagoransu sai suka roke shi suka ce a shamil muna so ka yi mana sarki idan mun samu jagora sarki bayan ga annabi kuma ga sarki to ana nan shi ne suka ce alamta ya mala min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyi mu lam aslama malikan nuqatil fi sabilillah tunda kaga a baya ya Allah ce wa qatilu fi sabilillah ku yaki saboda ɗaukar kalmar Allah shi ko yaƙi ba a yinsa sai da jagora sai da jagora mai izini daga Allah shi ne nan shi shamwilu zai naɗa sarki da umarnin Allah shi nan Allah ke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alam tara yalla ba gani bane ya rasulullahi ilal malai zuwa ga wayannan manya-manyan mutane min bani Isra'ila daga cikin dangin bani Isra'ila min babin Musa bayan annabi Musa ya tafi annabi Yusuf ya tafi Kalibu ya tafi Kilu ya tafi Ilyas ya tafi Sau ya tafi suka yi addu'a Allah ya ba su Shamuilu min babin Musa isqalu sai suka haɗu suka ce suka yi taro suka mitin suka ce ib'at lana malikan suka zo wajen Shamuilu suka ce don Allah muna so kai mana sarki wanda ya zo mana zai zo mana jagora ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah mu samu jagora sarki wanda zai mana jagora mu yi jihadi saboda ɗaukar mar Allah. Kala hal asitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu sai kai ai ya kusata kuwa idan aka wajabta muku yakin nan ku ki ku gagara ku kirin umurnin Allah gashi kuma shi gashi kuwa ku kuka nema sai suka ce wa malana Allah nuqatilu fi sabilillah ta yaya za a yi an wajabta mana yaƙi ba za mu yi ba saboda mu ɗauka kalmar Allah Allah nu qatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina gashi an kore mu daga gidajenmu da ƴaƴanmu ƴaƴanmu sun zama ka mu sun zama bayi ta yaya ba za mu yi jihadi ba wa ma lana la nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna bayan an fitar da mu an kore mu min diyarina daga gidajenmu wa abna'ina an raba mu da ƴaƴanmu فلما كتب عليهم القتال yayin da ko Allah ya wajabta musu yaƙi tawallau illa qalilan minhum sai suka bada baya suka ki sai yan kaɗan daga cikin su kaga dama annabin Allah ya haskaka masa ya gane yace ku ka nema a wajabta muku yaƙi kar kuma za wajabta muku yaƙin nan ku gagara ku ce ba za ku yi ba suka ce ta yaya za a ce ba za mu yi ba to gashi dai falamma kutiba alaihim alqitalu tawallau illa qalilan minhum da haka ya wajabta musu yaƙin sai suka juya suka ba da baya sai ‘yan kaɗan daga cikinsu. قال هل أتيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله شيء الله عليم yana sane da zalimina ga waɗanda suka zalunci kansu tunda su suka nema Allah kuma ya wajabta musu kuma suka ki to ba abin da ya fi muni kaman gudu ranar yaƙi yana cikin manya-manyan kaba'irai guda bakwai a tawalli wa mazahab idan aka zo za a yi yaƙi duk musulmin da ya juya ya gudu to ya aikata babban kaba'ira to nan ga sun nema an rubuta musu kuma kaɗan ne daga cikin suka yadda shine Allah yana ce to yana sanye da azzaluman da suke cikin su
فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق في الملك منه ولم يود سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم فزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
وقال له النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبي sai wannan annabi nasu shamuilu ya ce musu inna Allah sani Allah qad ba'atha lakum taluta malikan ya aiko muku talutu yadda kuka nema ya zama muku sarki tunda kun ce a nema muku sarki talut malikan qalu anna yakunu lahu mulku alaina ta yaya za a yi ya zama ya zama mai sarauta a kanmu ta yaya za a yi ya mulke mu anna yakunu lahu mulku alaina wa nanu ahqqu bil mulki minhu wanda mu muka fi cancanta mu zama masu sarauta a kansa kaga nan hasada ta shigo kenan maimakon da suka nema annabi ya gaya musu to su karɓa mana hannu biyu to sai kuma abin ya motsa saboda kamar yadda muka faɗa ɗazu gidan yahuza dan annabi yaqubu danginsa su suke yin mulki kuma wannan talut nan shi ba dangin yahuza bane gidan lawi da zuriyarsa su ne suke yin annabci gidan binyamin kaninsu dan karamin dan yaqubu kenan su kuma gidansu ba sa yin annabci ba sa yin sarauta to wannan falutin nan shi kuma ɗan gidan bilyamin ne sannan ko malami ne ya fi sanin attaura har ma an ce ya ma haddace attaura ɗin kuma ya fi su lafiya ya fi su haƙuri da juriya to dama haka ake so a zama shugaba ya zama a samu shi lafiyayye mai ƙarfi mai juriya kuma jarumi shi ne nan Allah yake faɗa su wayannan sai suka ce anna ya kuni da mulku alaina ta yaya ko wannan zai zama ya jagorance mu a mulki ya zama sarkin mu wa nanu haqqu bil mulki minhu bayan mu bi cancanta da mu samu sarauta a kan shi walam yuta sa'atan min al mal kuma bugu da ƙari ma talaka ne bai da kuɗi Allah ya ba shi yalwa na kuɗi ba sai ya ce musu inna Allah astafihu alaikum ai Allah ne ya zaɓe shi a kanku ni ba ni na faɗa ba da wahayin Allah nake aiki Allah ne ya zaɓa muku shi a matsayin sarkinku inna Allah astafihu alaikum wa zada basatan fil ilmi wal jism kuma Allah ya ba shi yalwan ilimi da kuma ƙarfin jiki da lafiya da jarumta shi ne na aka ce dole jagora sai ya haɗa waɗannan ya zama yana da dukiya yana da lafiya yana da ilimi kuma da jarumta babu tsoro da tare da shi kuma yana da haƙuri wa zada basatan fil marjisim wallahu shi Allah yuti mulkahu man yasha Allah fa wanda ya ga dama yake ba mulki yuti hikmata man yasha a yana cewa qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair Allah shi ke bada mulki wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu shi Allah wasi'un mai yalwan baiwa ne alimun kuma yana sai da inda ya dace ya sanya abin da ya ga dama ko fa'alul lima yuridu ne abin da ya ga dama yake aikatawa ba wanda ya sai ce dan me fa'alul lima yuridu ne kuma la yasalu ma yafal wallahu yuti mulka man yasha wallahu wasi'un alim to kaga nan sai Allah ya tabbatar wa shi talut din nan jikan bunyamin shi ba jikan yahuda bane kuma gashi ya samu sarauta dama gidansa ne suke sarauta to Allah haka Allah yake yadda ya ga dama yake wallahu wasun alim Allah mai yalwan sani ne subhanahu wa ta'ala
فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
وقال له النبي إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين to ana nan sai Allah madaukakin sarki bayan sun yadda a dolinsu ko da lokacin ba su yadda ba suna musu akan abin da yake faruwa sun ce ya za iya zamo ya mulke su bayan bayi talaka ne bayi da kuɗi bai kai su ba kuma shi ba dangin sarauta ba ne sannan kuma a ta ya za iya mulke su a wannan hali to Allah ya ƙara masa lafiya da ilimi saboda ya jagoranci. Wa ƙara lahun nabi sai wannan annabi nasu shi shamwilu kenan. Ya ce, Inna Allah, wa inna ayata mulkihi alaman cewa Allah ya bawa falutu wannan mulki an ya fiye kuma tabutu. To, wani akwati ne zai zo muku. Shi wannan akwati. tun zamanin annabi adamu yana nan hotunan annabawa ne masu zuwa hadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki da inda zai zo da sibobinsa gaba daya to kowane annabi in zai tafi to annabi da zai zo a gaba shi ke gadon wannan akwati har ya zo kan karshen su annabi ali ya sa da ya tafi don ba kowa amalikawa sai suka sauke wannan akwati to yanzu tun daga sarki ya zo ga wani annabi to sai aka ce musu za a dawo muku da wannan akwati na tarihi wanda da su amalikawan da suka sace shi suka ɗauke shi duk lokacin da suka je za su yi wani yaƙi ko wani abu inda nasara suke nema to wannan akwatin da shi suke tawassuli sai Allah ya ba su nasara akan yaƙin da suka sa a gaba ko abin da suka sa a gaba to da annabawa suna tsarkake akwatin amma su da suka sace akwatin sai suka yi suka sashi a waje mai kazanta inda suke yin kashi da fitari da sauransu to daga nan duk wanda ya zo ya kashi ko fitari a wajen to sai ba su ya kama shi to har dai wannan lokaci yayi wannan akwati kamar yadda Allah ya fala a nan a inna ayata mulki alaman mulkin salut an ya kuma tabutu shi ne wannan akwatin nan da ya bace muku da ya fita hannunku ya dawo muku a cikinsa wannan akwati fi sakinatun min rabbikum idan kuka ganki ko ga abin da ke ciki to za ku samu nutsuwa hankulanku zai kwanta daga Allah ubangijin fi sakinatun min rabbikum kuma har yanzu a cikinsa wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun akwai abinda yake kaya ne na mutanen annabi Musa da na annabi Harun to malamai da sahabbai sun yi magana abubuwan da ke cikin wannan akwati cewa bayan sakina nutsuwa da kwanciyar hankali akwai kuma sandan annabi Musa a ciki akwai sandan annabi Haruna a ciki akwai kayan annabi Musa akwai kayan annabi Harun a wannan riwaya ce a wata riwaya kuma akwai wato sandan annabi Musa akwai takalmansa akwai kuma wato wannan mando da yake sauka na zuman nan lokacin da suke cikin bata ihu din nan to akwai guntun zuman a ciki sannan kuma akwai alluna na wato guntattakin alluna da suka karye na na attaura tunda akwai lokacin da annabi Musa ya tafi zai gana da Allah sai ya dawo ya samu mutanen sun koma suna bautar dan maraki wa alqal alwaha wa akhadha bi rasi akhi yajruhu ilayhi to yadda an zubar da annan nan da yayi sai ya zama wasu kakkare to wannan karyayyu suna nan a cikin wannan akwati to dai malamai sun yi bayani akan abin da ke cikin wannan akwati Allah da ya ce fi sakinatu min rabbikum idan kuka ga abin da ke ciki za ku samu nutsuwa da kwanciyar hankali daga Allah Ubangijinku. Wa baqiyatu mimma taraka alu Musa da sauran abin da mutanen Musa suka bari sandansa kenan da kayansa da takalmansa da sandan Annabi Haruna da da kayansa da kuma guntun mando da ya rage wanda ake saukar musu a tihu da kuma guntattaki na allon at-taura alu Musa wa alu Harun tahmiluhu almalaika ko malaiku su za su ɗauko wannan akwati su zo da shi suna zaune ga annabi shamilu na zaune ga bani isra'ila manya-manyan suna zaune sai Allah ya turo wannan akwati da mala'iku mala'iku suna rike da shi suna rike da wannan akwati suka suka ajiye shi a gaban annabi shamilu a أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة mala'ikun nan suna ɗauke da wannan akwati suka zo suna gani ba rufa'ido ba komai balle a ce a'a an yi musu rufa'ido a'a sun ga lokacin da aka kawo akwatin aka ajiye a gaban shi annabi shamuel inna fi zalika sani wannan akwati da aka dawo muku da shi da abubuwan da suke cikinsa la'ayatu wallahi aya ne alama ce ta cewa abinda annabi ne yake faɗa gaskiya ne in kuntum mu'minina in ku mu'minai ne in dai ku mu'minai ne ya kamata ku yi imani to da suka ga haka sai suka yi imani da annabi shamuilu kuma suka yadda da sarautan talut
فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا فلما فصل طالوت بجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
ولما فصل طالوت بالجنود آه ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ولما فصل جالوت ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا لجالوت وجنوده lokacin da suka yi imani da annabi shamilu suka yi imani suka yarda da sarautar talut to sai dama sun ce a kawo mun sarki saboda ya jagorance su wajen yaki to yanzu dai ga sarki ga annabi sharuɗan yaki sun cika sai aka fita da suka fita sai suka sayar da annabi dawudu shi yana karami lokacin suka tafi da shi suka karanta masa za su je su yi yaƙi ne to sai ɗarufe ya ce shi sabon sarki kenan bayan ya zauna sarautarsa sai ya ce to yanzu idan muka je yaƙin nan za mu je mu yaƙi jalut ne shi da mutanensa idan muka yi nasara duk wanda ya ci yaƙin nan wato duk wanda ya samu dama ya yi nasarar kashe jalut to ni kuwa zan aurar masa da ‘yata sannan zan raba mulki na gida biyu in ba shi rabi to suka fita suna tafiya za a tafi yaƙi kenan sai suka tayar da annabi dawud sai yana kiwo na dabbobi sai suka gayyace shi sai ya je in zai ɗauki dutse sai dutse ya ce dawud ka ɗauke ni ni dutsen annabi musa ne wani ya ɗauka sai dai wani dutse ya ce masa dawud ka ɗauke ni ni dutsen annabi harun ne na uku sai ce dawud ka ɗauke ni ni ne dutsen da zan kashe maka jalut sai ya ɗauke su ya sanya cikin kayan yaƙinsa zai tafi walamma barazu yayin da suka yi mubaraza suka yi fito na fito da sojojin Talut da sojojin Jalut sojojin Talut annabi Dawud yana cikin sa yana karami amma lokacin da ya zama annabi ba tukun alamma barazu li Jalut wa junudihi yayin da suka fuskanci Jalut za su yaƙe shi to sai suka yi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake yi duk lokacin da zai yi jihadi addu'a yake Allah ya bashi nasara a badar yana addu'a har mayafinsa na faduwa sai na abubakar yana ɗaukan mayafi na yafa masa yana ya rasulullahi Allah ya karɓa Allah ya karɓi wannan addu'a ta ka har yace ga inda wani zai kwanta ga inda wani zai kwanta ga inda wani zai kwanta yana inda kafirai za su kwanta to mutanen kirki dama haka suke duk abin da suka sa a gaba addu'a suke walamma barazal jalut wa junudihi yayin da jalut ya fita da mutanensa za su yi mubaraza tare da talut talut sai addu'a talut suka ce rabbana ya ubangijinmu a furin alaina sabran Allah ka ba mu haƙuri da juriya wa sabbita qadamana Allah ka tabbatar da digadiganmu wansurna al qawmil kafirina Allah ka ba mu nasara akan waɗannan kafirai
فلما فصل طالوت بجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فلما فصل طالوت بجنوده طالوت بذنوب قالوا فلما فصل طالوت بذنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود داود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا ضفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده قالوا ربنا آه ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين annabi dawud annabi dawud yana cikin jama'an jalut falamma fasala talut bil junudi yayin da talut ya fita da shi da sojojinsa shi sarkin bani isra'ila kenan wannan musulmi falamma fasala talutu bil junudi qala yace yace inna allaha mubtaliikum binahar to jama'ata su bani isra'ila kenan ku saurare da kyau za mu fita idan muka fita na san za ku ji kishin ruwa ko kuma dama kuna jin kishin ruwa za mu wuce ta wani kogi wata korama amma Allah ya ce kada ku sha wannan ruwa sai dai kada ya wuce kamfata ɗaya kada wani ya ɗanɗana wannan ruwa falamma fasala talut bil junudi yayin da talut ya fita da sojojinsa qala inna Allah yace sani Allah mubtalikum binar Allah zai jarrabe ku da ruwa na korama shine ruwan da ke tsakanin Urdun Jordan kenan da Palestine ruwan yana nan har yanzu inna Allah mubtalikum Allah zai jarrabe ku binarin da korama faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya dandani wannan ruwa to baya tare da ni ba zan tafi da shi wannan yaki ba bai zama mumini ba wa man lam yat'amuhu wanda ko bai dandana ba to shine abokin tafiyata illa man naftarafa gharfatan aw ghurfatan diyazo walshi suna cewa gharfatan hafsa suna cewa ghurfatan sai dai wanda ya kamfata daya kawai da riba da hannunsa haka ya sha to daya to wannan kan babu laifi Abdullahi bin Abbas ya ce wanda ya kamfata daya ya sha sai ruwan ya wadatar da shi ya daina jin kishi amma wanda ya sha da yawa ga ciki ya fita kuma kishi bai tafi ba illa man lam taraba garbatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfata haka da hannunsa fa sharibu minhu illa qalilan minhu da yawan su sai suka sha dama an ce sojojin su mutum dubu tamanin ne to wajen mutum dubu saba'in da shida suka sha dubu hudu ne kawai sha ba a wata riwaya kuma aka ce adadin wai mutanen jalutu waɗanda ba su sha ruwan ba kamar adadin mutanen badar ne kamar yadda a barra ibn azib ya rawaita hadisi cewa yawan mu yawan mutanen badar kamar yawan mutanen talut ne falamma a basharu illa falamma jawaza huwa yayin da shi talut ya ketare wannan ruwa والذين آمنوا معه تاردا ولن تسكى إيمان تاردا شيء قالوا سيزكى شيء تزكى هنجي متانا جالوت تنجا داما ولن سنسن شاء kuma wanda suka ta Allah ba mu ne bane ba za je yaki da su ba wanda suka wanda su aka ketare da su kaga mutum 300 ne da sha uku a wata riwaya ko mutum dubu hudu to ya za su fuskanci jalut ga ga shirin da yayi to da suka hange suka ce la ta qatala al-yawma bi jalut wa junudihi kai ayyau kam ba mu da karfin da za mu fuskanci jalut da sojojinsa ba mu da wannan karfi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah sai waɗannan wanda suke da yaqini za su haɗu da Allah malamai daga cikin su kenan suka ce ya kwantar da hankalin kan min fiyatin qalilatin ghalaban fiyatin kathiratan bi idnillah sau da yawa mutane yan kaɗan za su yi nasara akan mutane da yawa dama nasarar ba tana daga yawa bane tana daga Allah ne shi yasa a Badar manzo Allah sojojin sa mutum 300 ne da 13 kafiran maka ko wajen mutum dubu ne amma suka yi nasara akan su so kashe mutum 70 so kama manya manyan mutum 70 da aka je Hunaini ko da yace an fito fatu Makka ne wanda manzo Allah ma zai da su fatu Makka sun kai mutum dubu goma banda sababbin musulunta da aka tafi da su Hunaini aka zo ta Hunaini da aka je suka dubi junan suka ce kai اليوم لن نغلب من من من الكثرة أو كما قالوا يو إن يدن يواني يو كم بلا ينسر أكم با با وند ذي غلب أكم to nan da nan fa sai wajen mutane suka dinga harba musu kujiyoyi suka watse annabi ya zo ya hau kan dabbansa abbas yana tsaye yana kira ya annabi yana kira ilayya ilayya ibadallah duk abinda annabi annabi ya fada abbas yana isarwa yana cewa ana annabi la kadhib ana ibnu abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya ni dan abdul muttalib ne abbas ko yana isarwa saboda muryan sa an ce yana kai kilomita takwas yana isarwa annabi yana faɗa to sun yi tsammanin yawa ne nasara a'a nasara tana daga Allah ne to kaga su ma dabban manzo Allah da suka faɗa ranar Hunaini sai Allah ya jarrabe su sai da hankalinsu ya dawo suka roƙi Allah sannan sai suka gane cewa nasarar ba daga jama'a ba ce daga Allah ce wa yawma hunaini idza ajabatkum kasratukum wa lam tughni ankum fi shay'an wa daqat alaykum bi ma rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih kaga yawan su ya ba ya burge su sun yi tsammanin za su kai labari saboda yawa Allah ce a'a shi ke ba da nasara ba yawa ba kan min fiyatin kalilatin sau da yawa za a ga 'yan jama'a 'yan kaɗan a galabar fiyatan kasiratan za su yi galaba kan jama'a da yawa bi iznin layi da ikon Allah da izinin Allah wallahu ma sabiri Allah yana tare da masu hakuri walamma barar tsaru ta bil junudi a walamma barar tsaru ta bil junudi qalu rabbana afriq alaina sabran yayin da suka zo suka yi gaba da gaba da sojojin talut da sojojin jalut sai nan jalut ya talut ya addu'a rabbana ya ubangijin mu afirka lana sabran ka ba mu hakuri wa tabbita qadamana ka tabbatar da digadiran mu ka ba mu juriya an sunna lakum likifirin ka ba mu nasara akan kafirai fa hazamuhum bi iznillah to sai suka yi Allah ya sa suka yi nasara akan su so kore su fa hazamuhum bi iznillah وقتل داود جالوتا الوقتين wannan duwatsun jashi dawudu sai ɗauko sai ce ya to sai ya ce bismillahi wa rabbu ibrahim sai jifa ɗaya bismillah wa rabbu wa rabbu ishaq ya jifa annabi bismillah wa rabbu yaqub sai jifa na ƙarshen na farko ya same shi na biyu ya same shi na ukun kuma shine ya kashe shi tun da ya kashe shi sai suka dawo gida ku kaga dama ya alkawari cewa duk wanda ya kashe min Dawud ya kashe min Jalut to zan ba shi ƴata ya aura kuma zan ba shi rabin mulki na to haka aka yi fa hada mun bi billah suka yi nasara akan su da izinin Allah wa qatala Dawud Jalut annabi Dawudu ya kashe jalut wa atahu Allahu mulka wal hikmata sai Allah ya bashi mulki da hikima to sai Allah ya hada masa gadon duka gidajen guda biyu da gidan Yahuda su suke mulki gidan Lawi su suke a su suke annabci to gidan Bunyamin yanzu Allah ya ba su mulkin su ma to ga annabi Dawudu shi kuma ya zo sai Allah ya hada mishi wato mulkin da ake samu a gidan Yahuza da annabcin da ake samu a gidan Lawi sai Allah ya haɗa wa annabi Dawudu kafin shi ba ta bin annabin da ya mulki da annabci ba sai bayansa kuma ɗansa Suleimanu shi ma ya gaji mulkinsa da annabcinsa shi yana Allah ya cewa wa atahu Allahu mulka sai Allah ya bashi mulkin Talut dama ya ce zai bashi rabi to tunda ya bashi rabi da ya mutu kaga ai ya zama cikakken sarki ne cikakken cikakken iko kenan sannan kuma sai Allah ya bashi annabci sai zama Shamilu ya tafi Dalutu ya tafi saura Dawudu ta haka Dawudu shine sarki shine annabi ya hada duka biyu wa ta Allahu mulka Allah ya bashi mulki wal hikmata da annabci wa allamahu mimma yasha kuma ya koya masa abin da ya ga dama shine wa alimna lahul hadida shi an bashi dama yayi da karfe yadda yake so ba tare da ya sa shi a wuta ba yana yin sirke da hannunsa yana abin da kuma yana jin maganar tsuntsaye suna yin tasbihi tare da tsuntsaye shi annabi Dawud alaihi salam Allah ya koyar da shi wannan a wa alimna lahul hadid wa allama mimma yasha Allah ya koya masa abin da ya ga dama ولولا دفاع الله الناس da ba dan wato Allah yana kawo waɗansu mutane su kare ma waɗansu sharri ba to da barna ta yi yawa ku bani Isra'ila da ba dan Allah ya kawo waɗannan da suka imani su suka suka bi annabi shamwilu suka bi dokokin talut ba ai da jalut ya halaka ku wani hadisi manzo Allah ya ce musulmi bawan Allah talihi Allah yana kare bala'i wa makwabtansa wajen gida ɗari na kusa da shi in dai musulmi ne mutumin kirki to dalilin da Allah zai kare wa musulmi gidajen makwabtansa gidaje ɗari Allah zai kare su daga bala'o'i walaula ji fa'ulla na su bazo ibadin a wani waje la hujjimat sawani wa biyan wa salawat wa masajid suka rubiya sun layi kafira suna Allah ce wala ji fa'ulla na su bazo ibadin la fasalati lar aida ba dan Allah yana kawo waɗansu ba su kare waɗansu sharri aida ƙasa ta lalace ولكن الله ذو فضل على العالمين sai dai shi Allah mabocin falala ne ga talikai ko yaushe Allah madaukakin sarki yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki yake nufin ku da shi ba wahala ba wa kana bil mu'minina rahima Allah yana tausayin mu'minai baya so ya kuntata musu Allah ya kawo mana sauki barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dakata na abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malaman Allah ya saka wa mu da alheri Allah ya mana rama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya yanke wuyayenmu daga shiga wata cikin wannan wata Allah ya sa mu dace duk abin da ake dacewa da shi na alkhairi a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya sa mu dace da lalle lufta kadari muna muna ibada Allah ya ba mu aljanna babu isa'i babu hukuba albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi wa kowa damuwansa Allah ya biya wa kowa bukatarsa kasan mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba kasan mu Allah ya kawo mana saukin rayuwa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المبدع العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم